الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آبانا أولو كان آباؤهم لا يأكلون شيئا ولا يهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه حق قدره وامتداده العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ikon da nufinsa da ya sake nuna mana wannan rana a wannan wata mai albarka mai alfarma a wannan mini na sha biyar a wannan shekara na dubu daya da ɗari hudu da arba'in da hudu a babban masallacin juma'a na garin dakarce da shirya a sassan wannan muna ƙara addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara kusanta shi a nan rahama mu kuma ya ba mu albarkar su da albarkar masu albarka ba manta ba muna na cikin wannan sura surar al-baqara mun kwana inda Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana cewa ya ayyuhal ladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين Allah ya yi umarnin da mutane da jama'a gaba ɗaya mu ci abin da yake bayan ƙasa na halala kuma da shi ba mai daɗi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta shi wanda ba haramun a cikin shi shi ne abu mai daɗi ya zama halal ne kuma ba haramun a cikin shi Allah subhanahu wa ta'ala ce ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين انما يامركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون wannan umarni ne da ke kullum da mai ya umarni da mummunan aiki ya sanya ku bi alfasha ya sanya ku kirkiro magana ku faɗa ku ce kuma Allah ya ce wannan da aiki shi ne da Allah ya ce wani zaki da lahu idan aka zo aka ce wa'in nan labaran tabi'u ma anzalallahu to bi abu da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar na kai da Allah na yi da na yi na halal halal da haram da haram kalu zikr suna cewa bal a nattabi'u ma al-asma al-bayna alayhi abana mu za mu ci gaba da bin hanyar da muka zo ga iyayen musulmai mu za mu hau hanyar iyayen mu Allah ya ta'awara kana aba'ukum la yajiduna shay'an ko da iyayen nan naku sun zama ba su gane komai ba su da hankalin da suke gane a jeje ne abin nan ba daidai ba ne ko da a ƙarshe ba su gane a rabba ba su gane a larba ko da a ƙarshe la ya ji zuwa shi'a wa la ya kallo kuma ba su kan shi'a za ku bi su ina fata an fahimta zai yiwa idan ka samu iyayenka da kakanni suna kan hanya a hajjiya ko da ke da su hanyar ina ba da amurin da Allah shi ne subhanahu ta'ala yake gaya mana walau kana aba'uhum la yaqiluna shay'a ko da iyayen nan ba su da hankali ba su gane komai ka san shi rashin kwakwalwa shi ke hana a fahimci komai ina ba da amurin da nan ne mutum ba zai gane cewa ya ɗauki kara ne ko kici ba ya ɗauki wuta ne ko ruwa zai ba da wani sai ya rasa na yayi ina ba ta mu ne shi ma ku gaci komai sai komai sai aikata da sai aikata mummunan aiki a ce ai bai da hankali da shi haka a aikin na shi ne kamar haka shi ne Allah sai kawo wannan tafiye ko da iyaye na sun kasance ba sa da hankali ba sa gane abin da yake daidai ne da wanda yake ba daidai ba sa su suna kan hanyar wala ya ta zuciya Allah ya ce ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع لله دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون Allah subhanahu wa ta'ala ce wa masalin da zai da kafaru kaga hakika misalin wadannan wanda suka kafir ne da masalin da zai yan yanzu kai ka ce misalin masu daga murya ne masu magana ne masu suna yin magana suna sauki bima la yasmau suna magana da wanda ba abin da baya yi illa du'a sai dai yana ji kira wa nida'a da kuma an daga murya ne nan wannan shi ne kwatankwacin su ina fata an fahimta wasu masu mai sun fassara kamar da lalliyan yanzu bima la yasmau illa du'a kamar misalin mai kula da dabbobi ne mai kiwon dabbobi kaga lokacin da ya musu magana ai ba sa jin abin da yake cewa ina ba ta amfani da ba sa ji Allah ya ce illa du'a sai dai in ya musu kira kai ya kada su nan za su gane yayi nan ne amma ba za su fahimci me yake ba kamar yadda nan adam zai zauna kai magana ya magana ka fahimta ya fahimta dabbobi ba haka ba zai horar da su ne a yadda ya horar da su wato zai same su ne a yadda ya horar da su ina ba ta amfani idan ihu yake musu su gane cewa su tsaya ko su tafi haka za su ci gaba da fahimta idan in zai musu usur ne a haka ne za su gane cewa yana nufin su tafi ko su tsaya a haka ne za su ci gaba da tafiya ina ba ta amfani to waɗannan su masu bautan wani Allah su ba kamar haka ne kawai kira suke yi wani da shi ne da shi ne zirin da kira ta ne daga murya a daga sauri duha shi kuma kira ta wanda ba daga sauri ba Allah ya ce sun mun hukum su waɗannan su ne wato kuraje sun mun kuraje ne hukumin beba ne umyan makaji la ya tilo da su ma ba su da hankali kaga bayan da za a yi kubancin da aka kusa makafi kuraje beba ne mahaukata Allah shi kare ya bari يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واذكروا لله واذكروا لله إن كنتم إياه تعبدون يا أيها الذين آمنوا يا قوة الإيمان كلوا من طيبات وشيك الأبى لما تدعي نهلا ما رزقناكم daga abin da muka azurta wasu kuru lila kuma gode ma idan mutum ya ci ya gama ci a cikin da ya ya yi godiya ke in kuntum iya ku abu in dai kun kasance shi kuke bauta ina ba ki an fahimta ya zo a hadisi irin wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala ya umurci mu'minai kamar yadda ya umurci manzanni ina ba ta hankali ta ya ayyuhar rusulu kulu min tayyibati ma razaqnakum ina ba ta hankali ta nan kuma ka ce ya ayyuhar ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum shi abu mai daɗi shine inda halal ya tabbatar da shi abin da yake halal ba haramun ina ba ta hankali abu mai daɗi wanda zai zama ko da mai daɗi ne a wurin ka ba mai daɗi a wurin wani ba ko da mai daɗi ne a wurin wani ba mai daɗi ne a wurin ka ba amma zai zama daga cikin halal an bai da ko shi yasa kowa sai ya tsaya ya yi daidai abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya asirta shi da shi mara sana ku wasu kuma lillahi kuma ku gode ma Allah idan mutum ya ci lokacin da zai ci abin da ake so ya fara da bismillah idan mutum ya gama kuma ya fara da alhamdulillah godiya gode mu Allah ke ina ba ta amfani shi godiya yana sa ka ji kawo shi ko mun kankancin abin da ka ci in ka gode sai Allah ya sanya mu abin da kake albarka sai ka ji kawo shi ko mun yawan abin da ka ci idan ba godiya za ka yi ta zubawa ne kawai ham ham ham ana maka dariya ina ba ta an fahimta shi kuma tiddadin abu in dai haramun ne tiddadin abu in dai halal ne ka ba su lokaci yanzu in aka yi kura baki da wanda ya ci abu mai daɗi ta hanyar halal da wanda ya ci abu mai daɗi ta hanyar haram dukkansu in suka kai gobe uwar haka abin yana nan abin da suka ci za su dinga jin garbe shi ya riga ya wuce shi an gane ko abu mai daɗi a hadas ɗan kaci na lokaci ne shi ma haka balle kuma haramu shi ma an kaci wani lokaci ne gardin ya tsare ya tafi kenan ko mun daɗi shi yana ba ta amfani da shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa mana an gani kuma ka gode godiya shi ka bai wani ni'ima in kuntum iyyahu ta'budun sai Allah ya ce
إنما غرم عليكم الميتة والدم ولهم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باج ولا آت فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم.
الله سبحانه وتعالى إنما حرم عليكم الميتة. لذي الله سبحانه وتعالى يا حرم تعمل جنين جنين إيه يولانا. جنين يولانا حرام عن حرمك. النبي صلى الله عليه وسلم يسير جنين يولانا. shine alkhabri ba hanta ina ba ta an bayyana hanta shi ma jini ne ko sai kuma saifa ina ba ta an bayyana wajen nan Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai shi ya halatta mana kaga su jini ne amma ba da gudana ba to shi ya halatta mutum ya tara jini ya tara shi ya daskare ya amfani da shi ina ba ta amfani a bai halarta ba shi duk jini mai gudana sunan yi jini ko ya daskare yana na jinin shi a jini mai gudana shi ko wannan ko an yanka shi ba za a kai jinin jini na gudana ba hancan an yanka shi za a ga jini na gudana kamar yadda an yanka kaza sai fa idan an yanka shi za a ga jini mai gudana to don haka shi ya sa kawai sai aka ce jini mai gudana kowane iri ina ba ta hankali ba haramun Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta wadama innama harrama alaikum Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta muku da mushi wadama da jini mushe da jini wa ma uhilla bihi da ghayrillah da abin da aka yanka shi ba da sunan Allah ba an yanka ne da sulkulle ina ba ta amfani da an yanka da sulkulle kuma da bayanan da suka ce idan wanda ba musulmi ba ya yanka dabba da sunan Yesu annabi shin haji ina ba ta an fahimta ya yanka da saboda Allah subhanahu ta'ala ya ce abincin bani Isra'il a ahlul kitab wa da aruku illal lakum wa da arukum illal lakum abincin su halal ne ku ci kuma abincin ku halal ne to ya hukunci da za a yanka ba da sunan Allah ba dan Allah subhanahu ta'ala ya ce wa ma uhilla bihi da ghayril lahi abin da aka yanka shi ba da sunan ubangiji ba ko ba dan Allah an yanka ne don wani siddabar kamar yadda yan bobi suna yi aiko wannan haramun ne a ci to wannan sai wasu malamai suka ce a za a ci tunda Allah subhanahu wataala ya san da in za su yankan abin da dama za su ajiye sai kuma ya ce ku ci wasu malamai suka ce ba za a ci ba ba za a ci ba ina ba ta amfani amma wanda suka ce a ci ya ci inda Allah subhanahu ta'ala ya ce ku ta abincin bani Isra'ila ta aliki ta ne ina ba ta amfani to tunda Allah ya ce ku ci to koya ya koyi lokaci idan kana kokonto kai in ka zo sai ce bismillah shi ke ya zama saboda daidaitawa musulunci na son a daidaita musulunci addini ne na zaman lafiya addini ne na jaruma wanda ba kai jamun abincin shi ba ka gaba za ka yi jamun zaman cikin shi ba an wanda ko wa ma uhilla bihi li ghayri llahi faman turra wanda ya shiga wani zanani gaira babin ba ya fita ne dan ya zama ya cutar da musulmai ba wala adin ko da ya zama ya fita ne dan ya barna ba to bala isma alaihi babu laifi a gare shi waɗannan ababen da aka faɗa a cikin yashi inna la shi ubangiji gafur mai gafara ne rahimun mai sirri ina ba ta amfani da ka ga waɗannan duka in ka kalla za ka ga cewa samun lafiyar nan adadi Allah ya kiyaye ka dan kasance wannan an hana ka cin mushi cin mushi haramun an hana ka ina ba ta an fahimta dalili hikiman shari'a baka san me ya kashe wannan dabban ba ko ka ga shi ne kawai kai ne zan kila abin da ya ci ya mutu kai ma an ka ci zai iya zama maka maka illa sai mutum ya ce to ne kar ka ba za ka su mushe ba ina ba ta an fahimta jini kai daga ganin jini kai ka san ba abu ne ne ba abu ne mai kyau ba an gani haka na mahalarci shi na mahalarci gaba ɗaya shi gaba ɗaya shi ne shi ya sa naman shi haramun fatan shi haramun duk wani abu da shi shi haramun ya yi shi in ka kalla kitse in yi yawa lalura ne cuta ne da aka ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kada a ci To, sai mutum yana cikin tafiya sai shiga tsanani ga mushi, ga namun alaji, ya zo gari nan ba wani abinci sai namun alaji. Yana kuma a hanya ya rinci mushi, to sai ba zai ta namun alaji ba sai su mushe. An gani sai ya hakura sai su mushe. To shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana, wanda shi ga wannan nauyin إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم إن الذين يكتمون ما أنزل الله kaga hakika wanda suke koyi abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sauka min littafi a cikin littafi nan kitab ya zo cikin jinsi Allah ana saura injila zabura duka wannan littafin alqur'ani to duk wanda yake koyi abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar yahuda suna kawai cikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam nasara suna canzawa Allah subhanahu ta'ala ya gaya mana cewa an gaya mu annabi Isa ya san da su cewa akwai annabin da zai zo ya aji min ba aji ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati yayin da ya zo musu bayan ya zo din kuma ya zo da hujjoji bayyananne biye ba kafaru biyu amfani da ko to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana wa yashtaruna fi thamanin sunna ce da ayoyin ubangiji da yan kuɗi abin da suke ma ga gaskiya suna ganin da gaskiya ne saboda duniya saboda gudun kada mutum ya zo ya faɗa gaskiya nan ya rasa samun wani mukami kwamishina ne bai ba gwamnan shawara ne bai ba shugaban karamar hukuma shawara ne bai wannan ne ya zama ga hujja ga aya saboda wannan duniyar sai canza hujjoji canza ayoyin Allah saboda yan kuɗi kaɗan ina ba ta wani wannan Allah ce ulaika wannan ku sani ba ma ya kurbo da ke kurbo ne illa na ba abu da suke ji a cikin cikin su face duka wala yi kallimu wallahu yawmal qiyamah Allah kuma ba zai yi magana ba zai zance da su a ranar kiyama ma'ana ba za a yi magana da su magana mai taushi ba wala yumarki kuma ba za a tsarkake su ba a wanke su da yanzu ba za a yi su ولهم عذاب عليم kuma suna da azaba mai rage su su da su shari wa'idan masu canza ayoyin Allah masu koyi ayoyin Allah ga hujja kana gani abu a bayyane mutum saboda duniya ya je ya samu wani shubaha saboda duniya ba ya san wannan abun ba daidai ba Allah ya hana Allah ya haramta ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta shi saboda ko ɗan kuɗi kaɗan ya zo ya canza wannan Allah ce to ku sani da abin da za su samu ba abin da suke ji ma ya amuru na fi muhim illa na ba abin da suke ji a cikin cikin su sai ta wala yi kalbin kuma za mu yawon kiyama wala yi kalbi wala mu azabun aliyu suna da azaba kuma ya daɗe ita ce wuta ta su tare ka ga abincin su wuta tufafin su wuta shimfiɗan su wuta ko inda makoman da ciki wuta ne abin da za su ci wuta ne an fahimta ko sai sa komin tunanin wani in maganar gaskiya ya zo kamar Allah ya ce annabi ya ce bari ya abin da ka sani abin da baka sani baka da shi da ciki kowa ya tsaya a matsayin shi wa fawqa kulli dhi ilmin duk wani kowane mai ilimi a kowane yake sani shi da haka abin da baka sani baka tsaya imam malik Allah ya kara mu yadda an mushi tambaya an mushi tambaya kusan tambayoyi sittin ko ko ko aka san haka ya ba da amsa wanda ya sani sauran ya ce bai sani ba mai tambayin ya ce to ni fa daga garin ma aka aiko ni aka ce in zo in tambaye ka in na koma in ce musu ne yanzu an kaje ka ce musu ma duk ya ce bai sani ba ba kai kan magana ba ne kaje da ke musulmanu da yake da sai ba shi ne Allah subhanahu wa ta'ala shi ya ma gudun samun matsayi ko ka ga cewa wani abu zai kuce maka ko wata dama za ta kuce maka da gaskiya tana da rika ta gaskiya ne kake da rika saboda duniya kawai to wannan haramun duk abin da za ka samu ya zama haramun sai Allah ya ce أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفران وما أكبرهم على Allah
النار subhanahu wa ta'ala ce ulaika al-azawin nan allazina ishtaru dalalatul mu'minuna su ne wanda suka shiri suka shiri ya maka suka sai shiriya da maka da bata suna ganin ta suka farka suka je suka sai barna da kuɗi wani azaba bil mafakira suka zaci azaba akan gafara da gafara suna ganin cikin ido suka farka suka koma suka jalama wa'inda masu sai da ayoyin Allah a kan biya. An fahimta ko? Eh, ga azaba ga magasira ga gafara sai suka zaɓi azaba suka bar gafara. Kamar akbarahum alanna. Kai a gaishe wa ya kai sa hakuri ko wannan wanda za su yi hakuri a cikin wuta wa ya kai sa hakuri. Ka ji wata ina fata an fahimta. Eh, wai wa ya kai sa hakuri sannan ku kun yi ta ku yi hakuri ku zauna a wuta da dai ba ne ku ba an gane ku eh kuma akbarakum alanna waye sai ta hakuri eh an fahimta ko kuma yi mamakin hakurin su alanna a cikin wuta yi mamaki wannan yi mamakin wannan hakuri da suka zaba wani hakuri ne da su shiga wuta sun yi da su zama na'am ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا بالكتاب لفي شقاق بعيد zalika ai haka abin yi abin nan da aka ambata bi anna Allah domin lalle Allah nazzala kitabul haq ya saukar da wannan littafin ne da gaskiya ina ba da fahimta ya saukar da ita ne gaskiya babu kwantuwa ciki innal ladina ihtarafu fil kitab kaga wanda suke jajin ta suke sabani a cikin wannan littafi kaga su ne yahudawa ko mushrikan maka da fi shiga Allah ne suna cikin bata mai nisa fahi bata mai nisa bata mai nisa sun shiga bata Allah shi kare duk wanda yake ta inda da ayan Allah to wannan ya shiga bata kuma bata mai nisa ya fara ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والنبيين وآتى المال له في ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وابن السبيل والسائلين وفي الركاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون والموفون بأهلهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين الباس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce laisa al-jinn ba shi ne na'a ba an tuwar rubutu hakun kibalin mashirin walmari wani rubutu yadda fuskan ku bangaren gabas yamma walmari ko bangaren yamma a gabas ko bangaren yamma ko inda rana take fitowa ko inda rana take fadawa ba shi ne na'a ba su yahudawa suna ganin cewa wajen takarda nan shi ne na'a in kuma muminai ne a'a ba yin sallah kawai takardai kai sallah shi ne na ba ba shi ba ne ba wajen kai wannan kawai ka gama ka san mana ba a'a walakin nazir shi da'a man amana billahi wal yawmil akhir shi ne wanda ya yi imani da Allah da ranar tashin kiyama ka yarda da Allah shi kadai ka yarda da tashin kiyama wal malaikati kuma ka yarda da malaiku wani kita ka yarda da wannan littafin da aka saukar littafin da aka saukar da wannan wannan yin haka nan ka yarda da annabawa wannan suna da cikin abin da ake kira su antum ka yarda da Allah yawmul akhir ana kiran shi ranar alki wanda daga wannan ranar ba wata rana shi yasa ake kiran shi da ranar ranar alki daga wannan ranar yanzu yau yau a ranar ko muna tsara akwai juma'a kaga bayan alhamis akwai ne juma'a bayan juma'a akwai wata rana kuma na cikin da asaba amma ita yawmin akhir ba wata rana a gaban ta ta ce ta karshe kaf in ka ji da Allah ne Allah ya sa mu ji asa ina ba ta amfani to wannan yana daga cikin shar'i na imani wannan yana daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yace an tuminu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'minu bi qadarihi wa tu'minu bi qadari khairihi wa sharrihi guda shida kenan kai imani da Allah kai imani da malaiku da littafai da manzanni kai imani da kaddara na alheri ko na sharri wannan yana daga cikin abin da ake kira imani kaga shi al-dirru din ana nufin gaba da imani shi yasa sai aka lissafo su wal mala'ikati kai imani da mala'iku jumlatan wahida gaba ɗaya su kai imani da mala'iku kuma kai imani da daidaikun su yahudawa sun yarda da mala'iku wasu mala'iku ba su yarda da mala'iku man kana duwa lillahi wa mala'ikatihi wa wa jibrila wa mikala fa inna allaha aduwwan kaga dole imani sai ka imani da mala'iku gaba ɗaya kai imani da siffofinsu wanda la ya asuna Allah ma amarahu ba sa saba ma Allah ko da Allah ya mutu wannan siffon mara ka yadda cewa ba sa shi ba sa sha ka yadda ba ma ta bane kamar yadda wasu suke za'antawa mala'iku yayin Allah wasu na rai cewa mala'iku mata ne subhanallah wannan dole kai imani da cewa su wasu halitta ne da Allah subhanahu wataala ya yi su ya fice yaya abu yake wannan kabarin Allah kuma su mala'iku Allah subhanahu wata'ala ya yi su daraja da daraja wani mala'ika fukafukai shi ke shi wani mala'ika fukafukai uku wani hudu wani yanzu da alaƙa kuma Allah ya ƙara abin da ya so kamar mala'ika Jibril yana da bukatun guda ɗari shida amma da zai shigo duniyar nan da ba da guda biyu ke shigo ɗari shida duniyar nan in ya zo da guda biyu kamar ka ɗauko mulki ne za ka rufe kwano irin ina kwano ƙarami ka ɗauko babban mulki zai rike shi aiko amma zai rabu ko ba zai rabu ba ya ce ne to haka idan zo da kwano zai haka duniyar da sai ya rufe ta gaba daya sama da kasu ka gabas yamma kudu arewa to kafin kai guda biyu zai ajiye guda ɗari biyar da sa'in da takwas zai shigo da su sun biyun masu ishe duniya akwai kuma mala'ikan da kafakan shi ya rinka na mala'ika da duri guda ɗaya guda ɗaya kuma kuke shi ya rinka na mala'ika da duri da shi ina ba ta amfani da kuma ba wanda ya san adadin su wa ma ya alamu su dodomin da rabbaka illahu wa ma ya alamu su da rabbaka illahu ba wanda ya san rindinan ubangiji sai shi ya ga ba wanda ya san yawan su annabi sallallahu alaihi wasallam yana bare yace a sama akwai baitul ma'mur kamar ka'aba tana sama ne ko sama ta bakwai kamar ka'aba shi kullum mala'iku dubu daya suke zuwa su dawa shi sun tafi sun tafi kenan har abada ba za su dawo sun tafi kenan kaga ko ba wani da ya sarrafa jinin mala'iku sai mu gani shi sun gama dawa ko har abada ba za su dawo ko wanda za su yi sababbi ne su ma sun yi sun gama har abada sun tafi kullum kuma sai da Allah ya halitta yayi wannan gurin har yau haka shi kullum da yi wannan dawa Allah ina ba da to dole ka imani da wannan yaya ran da zai raya maka yaya zai raya maka ya fi karfin gudun wanda yana da cikin alkir wani ta haka ne da tabbata aka sauka a saura injila da gura su alƙur'ani duka ita su ne su ne da faɗa ba duka da tabbata aka sauka ka imani da su dole wannan jirgi ne haka nan annabawa tun daga kan annabin Allah Adam alaihi salatu wasalam har zuwa kan da ya annabi Muhammad duka ta imani da su wanda ka san su wanda ka sani wanda aka baka ya ba su Al-Qur'ani ya yi mana kisan annabawa guda ashirin da biyar ashirin da biyar haka Al-Qur'ani ya ba mu kisan su ɗaya bayan da sannan kuma akwai annabawa da ba san su ba ina ba ka an koyi sai ka Allah ya gaya a cikin shirin da biyar ya ce wa ulul azam su malamai suna cewa manzanni guda ɗari uku da sha uku ne Allah ya yi su manzanni wanda aka aike su aka aike su zuwa ga wani guri ina ba ka an fahimta wa ila adin ahawu hudun sadin kenan wa ila samudin ahawu sadin kaga duka annabawa ne da su ba su zuwa irin wannan ko da yake kun sha annabawa ko su dubu da yake dubu ashirin da amma dai kai imanin da su kama daya ka san su ko ba san su kana da ba su ko ba wannan annabawan da aka ba mu labari Allah subhanahu ta'ala ya sanar da mu ne da mu san an fahimta da Allah subhanahu ta'ala bai so mu sani ba za a ji labarin su bayyana annabi Muhammad shi yasa aka san kissa annabi Yusuf annabi Ibrahim annabi Musa annabi Isa alaihi salam annabi Sulaiman annabi Dawud duka saboda sabon annabi sallallahu alaihi wasallam kaga sabon manzon Allah ne bayyana da annaba a gaba daya to haka ana akwai kuma wa daya gaba imani da su gaba daya dan farko bai a hadin rusul ba ga ba wani shirwa na annabi ba kaza wannan ya yi waɗannan suna cikin alƙur'ani to ga wasu kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai kawo ya ta ce wa atal mal ala rufi haka nan masu ba da dukiya suna so suna son abu kuma su dauka su bayan masu dukiya su dauki dukiya suna so ba wanda zai zo da dauki kuɗi ko riga ko keke ko mashin ko wani abu da zai baka ko hatsi ba tare da yana son wannan abu shi yasa in za ka yi kyauta ka kyautar da abin da kake so ne ba abin da kake da shi ba ya kare yayi kai ma kan ka sa kana nan gurin ka sa sannan shi ba da babu ne sa kaga ba ka ba dan kana nan ina ba ta amfani ka bayar kana so shi maka kyau annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa wani kaya shi mushi kyau sahabbai ya ba da kayan taimaka wanda Allah kyau an yaba wani sahabi ya rasu da sa ina son ka bani kayan nan annabi sallallahu alaihi wasallam sai koma ya cire kawai ya nufo ya bashi ranar ya fara sawa ranar kuma ya kyautar da ita akwai suka hauta ya ce a wanda ya baka ma wannan kayan yadda suka yi ma annabi kyau shi ya sa na roƙa ba sa wuri ba wannan kayan na roƙa annabi ya bani shi dan mai masa tabbani shi a yi mishi da kafin saboda kyan da ya ba annabi ba masu shi ake kaga annabi na san abin ya je da ko kuma ya bashi ɗaiko yanzu ake wahala ta dinka sabuwar riga dan wani ya ce kai wannan kayan sun ma ina roƙon ka ba ni za ka yi kamar baka ji shi ba ne in ya matsa maka ka ce ka je bari sai mun hannu ina ba ta amfani da farke masu gidan su ce kai wannan kayan maka kyau kaga za ka fito da izza ne to ka bayan suwa za a ba da wurin ƙwarfa ba ku tsanta duk kyautar da za a yi duk sadakar da za a bayan to ka fara ba ba ku tsanta in ka kalla ayan nan ubangiji ya ji kamo maka da ke da gwargwadon bukata gwargwadon wanda za ka ba shi yasa za ka fara ba ka ba muku tsanta zaul kurba wal yatama sai marayi wal masaki sai miskinai wa wani tafi sai dan hanya wanda shi wasa'ina sai wanda ya roƙa wanda ya tambaya wa fil riqab sai wanda kuma ya zama yana neman dauki na yanki bawa kenan waɗannan su za ka fara ba ka ga ka rubuta shi kenan zaul kurba duk wanda za ka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in za ka bayar ka ba mu musulunci kana da ladan da kana da ladan abin da ka bayar kana da ladan sa musulunci an bari da ko ga ladan abin da ka bayar ga ladan sa musulunci kaga ga musulunci ga kuma bukatuwa bukatuwan ya sa ka bashi kaga kana da ladan guda ne wannan shi da uwa da tantanta ka bayar sai sa bai na Usman Allah ya kara mishi yadda shi da ya zama halifa yana daga cikin tsarin mulki ne da kuma kusan shi ya fasa kusan shi dan annabi ya ce ka fara ba ka kusan dan na yace to wannan su suka kusan ina ba ta amfani da to zawil farfa kenan to shi makusanci ya fi maraya tantantar na bashi an gani wanda yake kusa da kai mabukaci ya fi maraya da ba a kusa da kai yake ba kuma mabukaci makusanci shi za ka ba aka zo ga maraya ga makusancin ka wanda shi ma yana cikin tsanani na kuma cikin nima wanda za ka ba sai ka ba na kusa da kai mazumuncin ka an fahimta ko to in kuma aka zo ga maraya ga miskini to maraya za ka ba ya fi miskini cancanta shi ne dakin a yadda ka karanta ka ina fata an fahimta maraya ya fi miskini miskini ya fi matafi. Shi matafi za ka ba shi koda a garin duniya ne a lokacin da ya fari shi. To yanzu ya fi ka ba shi da wanda ya zo ce yana roƙo a ba shi mabaraci. Shi wannan mabaraci abu ne ne zai faru. Ko ya zama gaskiya ne ko ya zama ba gaskiya ba. Abin da zai faɗa na a bashin ko ya zama abin da ya faɗa gaskiya ne ko ya zama ba gaskiya ba ko ya zama yana da shi amma yana neman ƙarin ya riga ya fara masu ya nema. To shi matafi ya ci shi sallah saboda shi matafi ya riga ya yi wani yanayi da a lokacin yana ƙasar shi. Shi matafi komun dukiyar shi a garin su idan ya zo yana tafiya ya zo yana nema za a bashi. Ko da kuwa ya san shi bai kuɗi a garin. Kai wani ko ka bashi ba ku san mai arziki ba ba magana a lokacin da matafi ke tafiya yana haɗuwa da jarabawa ne. yasa aka ce mai kasar saboda cikin ka fara tafiya to ka shiga wani yanayi kuma na jarabawa za ka haɗu da wasu ababe wani ba zai zama maka yi da kanan ba to in ya zama ga matafi ga mabarashi sai a ba mai wajen rifa sai kuma wanda muke neman bawa wanda za a yanka shi shi kuma ka gaba shi za a ba kudin ba mai gidan shi za a ba ko kaga mai gidan yana da shi za a iya zai da shi ne Allah subhanahu wataala ya faɗa kun ga faɗa abubuwa guda nawa guda shida zarur qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil wa sa'ilin wa kirqa wa'innan duk ɗan ka ba su yana daga cikin albirru wannan inda Allah subhanahu walakin nabir har yanzu ana maganar sirrin din nan ne ka ba wa'innan ma yana daga cikin albirru to ga kuma wani gaba sai Allah subhanahu wataala ya ce wa ma musala su kuma sai suka zama suna fiye da sallah wa'adin zaka da suka bari zaka ina ba ta an fahimta in ka kalla shi yasa a nan a karatunmu da wani gabata na ce bai halatta a ce an cire kuɗin zakka an ji an gina masallaci ko an gina makaranta ba bai halatta ba kuɗin masallaci kuɗin zakka ba kuɗin gina masallaci ba ne akwai masu shi ina ba ta an fahimta ka ga ba su waɗannan ka ba su ina gaban sai ka yi waɗannan idan da wannan abun to shi za ka fara gabatarwa sannan sai aka zo maganar sallah aka zo maganar sallah da aka bayar da za ka yi karfi kudin da ka kace za ka bayar shi wajen a gina makaranta ko a gina masallaci shi gina makaranta farko shi baya gina masallaci farko shi baya wani zai yi rukun masallacin nan wasu ne jagoran wani ne mutum daya da jagoran shi aka gina masallacin ba da masallacin ana raba na yi tana gudana kuma shi ko zakka wajibi ne na mutum dole ne ya baya yanzu a nan da kace an gwajin ta mu kowa sai ya gina masallaci ina ba ta hankali da sai masallaci ne yawa masallacin za ka je daga bai wuce sau ɗaya ba bai wuce sau ɗaya da rabi ba gaba ɗaya masallacin haka za ka ina ba ta hankali wani ma ba a yin sau ɗaya a masallaci a nan garin nake magana ba ba a wani gari ba ma to kaga ashe ba wajibi bane a ɗauki kuɗin zakka a ce za a gina masallaci ko a gina makaranta wannan ba wajibi bane na al'umma ne in su so wannan ko wajibin kanka ne dole ne ka bada zakkan yana kanka ne ina ba ta amfani ba da ka shi zakka gina masallaci ake yi gina makaranta ba gina makaranta ba ko masallaci masallacin ake ginawa yasa ake so za a bada zakka a bayar da hauki yanda ana fatan wanda zai bayar in ka bashi kaduma shi ma zai gaba da zakka ina fata an fahimta wasu ya ce wai ya shiga wani shari'a sa komai Allah Allah ya san masallaci ya san makaranta yanzu akwai ayyukan da ba dole sai an gina masallaci masallaci mu inda muka samu sai bi kaza duk ko ina ko wani masallaci ne inda musulmi duk inda ka samu kanka za mu yi sallah ko mare lafiya an ba shi zirmi sallah a kwance ko a zaune in ma ba zai iya ba aka ce yayi da ido ita shi kawai za ki nuna mishi yana ruku ina da da ina da matsaliya in ba zai iya ba kawai ya ayyana a zuciyar shi cewa yana yin sallah ina ba ta fahimta amma akwai ayyuka da dama wanda inda za a zo a zaba a ce da gina masallaci da wannan aikin gara da wannan aikin da gina masallaci ina ba ta akwai akwai wurare da za ka shiga in ka shiga ka ga yadda suke rayuwa kai ka san cewa ba maganar gina masallaci ba ne ake yi ba za ka shiga za ka je guri ruwan da za ka sha sai an yi tafiya ba karamin tafiya ba za a biya su goma a gidan da suke ciki ba su da ruwa ba su da ruwan da za su sha haka za mu je suka gani ana ana ba ina fata duk mai yawon da awa ya san za ka shiga to in aka je sai aka ga wannan ga bukatar a yi musu masallaci ga bukatar a yi musu rijiya sai a ce to a yi musu rijiya don wannan da shi suke rayuwa ya fa su ya gina musu masallaci ina ba ta amfani to wannan shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake gani wa aqama salatu wa atu zakat wal muquna li ahadihim kuma su ne masu cika alƙawari idan aqadu da suke alƙawari su cika alƙawari tsakanin su da ubangiji suka alƙawari tsakanin su da bayin Allah duk wanda ya alƙawari tsakanin shi da wani ya fita wanda yana da cikin alfiru inna al-wa'da kana mas'ula alƙawari da yake da ko mutallan da yake Allah ya yi shi sa cikin zaka alƙawari ke alƙawarin abu da za ka yi sai alƙawarin da alƙawarin abu da za ka yi wal muquna bil al wal muquna li ahadihim idza a'rada wasalina kuma su ne masu haƙuri cikin ba sa'i a cikin tsanani almasa tsanani na talauci su yi haƙuri su kani ina ba ta amurka wasarra su ne masu haƙuri a cikin tsanani na ciwo na rashin lafiya wahinar ba su ne masu haƙuri a lokacin da aka fita fagen fama lokacin ta kubba na sama wahinar su ne masu rauni wulaƙi kan dalilin wannan su ne masu imani na gaskiya su ne masu jir su ne masu yin da'a na gaskiya wa wulaƙi kan kuma mutakon kuma wannan su ne masu yin tsoron Allah ta za a biya a kofiya a sajirina ko masu agoni sannan kuma su ne masu tabbata a kan gaskiya kuma wannan shi ne siffan masu tsoron Allah wannan shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana a cikin annabi sallallahu alaihi wasallam da yanzu kawai saboda tattara Allah ya bashi jawahir kan kalma ne karatacciya za ku ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai da yanzu ko sai ce albirru husnul khuluq an ga magana kawai gaba daya duk abin da za ka ga abu ne mai kyau wannan shi ne albirru ta dai ka Allah subhanahu wa ta'ala ya samu ile sun kwakwalwanka ya raya maka ai da ba ka za ila da an faɗa ka zama da ka ko to an yi shi a cikin rusul a'a shi ne kawai abu mai kyau shi ne shi kyau ne ya kuma shi ne ruwa ya ce ya ta ci a duk waɗannan abin da Allah subhanahu wataala ya faɗa sai ya zama ya kiyaye su kaga a shi kawai ba kai sallah kai azumi kai zakka shi ne cikin ruwa a'a ana son ka kiyaye irin waɗannan abubuwan da Allah ya ba mu ikon kiyaye sai Allah ya ce يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الغر بالغر والأرض بالأرض والأنثى بالأنثى فمن وضي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وآتوا إليه بإحسان ذلك تابيكم من ربكم ورحمة فمن اهتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.
الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لكم لكم الإيمان يجب عليكم الإنسان. الرب تعود كتابه لو كم فانتا راmuwa. Isa ramuwa. tilka tara a maganar kisa. Ina mata mutunta. Shi aka yi maganar kisa. Yan gane ku? Idan wani ya kashe wani, to maganar rama ko wasu malamai suka ce to wannan ina bangaren hukuma. Ba a bar kowa ya ɗauki ramakon an kashe mishi nashi ya rama ba. wani zai kashe wani saboda yaƙi ya faru sai aka sa hukuncin a wajen hukuma kuma musamman hukumar da musulunci ina ba ta an bayyana misali da fasar fil kasala al-hurru bil hurri da idan ya kashe da sai a kashe shi ina ba ta an bayyana amma sai an san kwatar da shi sai an samu shi الحر بالحر والعبد بالعبد باوا idan ya kashe bawa shi ma za a kashe shi an gano idan kuma bawa ya kashe ɗa za a kashe shi to idan kuma ɗa ya kashe bawa shi kuma ba za a kashe ɗan ba abin da zai biya iya ina ba ta an fahimta kun san shi fa bawa haja ne an fahimta bawa haja ne za a iya tsaye da shi a karɓa kuɗin a kashe a ci ina ba ta an fahimta amma ka ba za ka iya sai da ɗanka ka karɓa kuɗin ka ci ba ko zai yi amma ba wa za a sai da shi a karɓa kuɗin ka ci saboda shi haja to da ɗa zai kashe bawa to sai a zo a yi ma wannan bawa kiman kuɗin shi sai a biya ka ji shari'a ko ai mun gode ma Allah da ya ma yaya ma ai bauta ai ba da ina ba ta an fahimta shi fa bauta gaba ɗaya mutum ba yi da yanci da bawa zai aure mace to duk ƴaƴan da zai haifa ba na shi bane duk ƴaƴan da zai haifa ba na shi bane na mai bawa ne shi kawai aiki aka sa shi ina ba da amfani da na mai bawa ne kamar yanzu ne kawai shanu ka ko tumakin ka su haihu na afiyar ne a in ka so ka siyar ba za ka kai kasuwa ba za ka shi ma bawa ne ai ina ba ta an fahimta da ka shi bai da wani yanki na shi idan da za a zo bawa ya auri baiwa bayan an aure ta sai mai gidan ne sai ya ɗan ta yanzu ta fi ƙarfin mijin da kuma za yanzu nan ita ce a ni ba zan yi auren bawa sai an rama auren ya Allah kyauta ina yan aurabawa Allah shi kyauta to ba sai an raba aure yanzu nan ba take baiwa amma saboda samun yankin da yanzu ta buga hijabi ko gari Allah shi kyauta ina ba ta an bayyana daga nan kawai shi ke an ba an ba ta zalimi ta so ta zaura ta so ta rabu da shi saboda ta fi karfin shi ina ba ta an bayyana wannan shi ake kira da ba kuma shi ba mai gidan shi ne zai tura shi ya ce ba ko ya kama mai gidan yanzu ba akwai shanun hula ba za a tura su ainihin da ya ce hula wa yake amfana da kudin su suke amfana ko mai gidan in ka ga sun amfana da wani abu istari kuma an ba su ne don su kuzari ko ba za a koma ko ba shi ne dalili ba wannan shi ne malamai sai suka ce to idan bawa in ta yi zai kashe bawa sai a yi kimar kudin wannan bawa ya biya wasu malamai kuma suka ce a'a annabsu bin nafsu kawai Allah ce in mutum ya kashe rai a kai shi kun je da malamai suke to shi fage na ilimi dole kowanne sai ka zuci ka ka ba kowa a shi wasu malamai suka ce ai Allah ya ce kawai annabsu bin nafsu to amma kuma mai gaba mai gaba Allah subhanahu wataala ce wal abdu bil abd ina ba ka amfani shi ne Allah subhanahu wataala ya yi wal abdu bil abd wal unsa bil unsa idan mace ta kashe mace za a kashe ta don ta kashe namiji ba eh nan ba Allah ya ce idan ta kashe mace ta kashe mace za a kashe ta to wanda kashe namiji ba ina ba ta hankalin da wanda kashe namiji ita ma za a kashe ta idan namiji ya kashe mace za a kashe shi in mace ta kashe namiji za a kashe ta ya kashe mace za a kashe ta wani wanda zai ba fa man ufiya lahu min ayi shay wanda ya yafe ma dan uwansa wato wani kujifa hikima na alburani mutum ne ya kisa sai aka yafe mishi aka yafe mishi abin da zai biya Allah sai ce fa man kufiya da umin ahihi sai aka kira ma wai wanda ya kisa dan uwanka ka gane musulunci yadda suke sai din rai yanzu fa ya maka banna sai kuma aka yafe mishi shaidun wani abu to Allah subhanahu wa ta'ala ce fatti ba bil ma'ruf in kuka yafe kuka ce ba za a kashe shi ba zai biya tiya to ku bi su ku bi shi ta hanyar kyautatawa kada mutum ya ce ya yafi ya biya diya bayan ya biya diya kuma ya je wani ya zaga ya je ya kashe shi ina ba ta amfani kada ku yi haka shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa tibahu bil ma'ruf ku bi ta hanyar kyautata wa man wa'ada ilayhi wanda kuma aka yace mishi zai biya diya shi kuma ya biya ya ba su bi da kyautata kada ya saurin bashi an ce biya kuma ya zama kuma yana ban samu ko ban samu ba bi sa ya kyautata wato adadin lokacin da aka aji ya yi kokari ya bayar da kyautata bi sa zalika Allah ya ce wannan tahbiru sauki ne aka samu yin rabuwa da wajen ubangiji ko rahama da kuma rahama da jin kai kamar yi ta da wanda ya je ta hajji bayan wannan yarjejeniyan an yi ya koma ba da zalika bayan an yi ya haƙuri an yafe ya kuma sai ya kashe wancan to ya sani ba rabu azaba kan shi wanda yana da azaba mai radadi sai shi da Allah shi kare garanti na to na bismillah
ولكم في الكتاب آيات يا أولي الألباب لعلكم تتقون Allah ya ce wa lakum fil qisas a cikin kisasi ko wajen ramuwa da aka sa aka ce ayi ramuwa hayatin akwai rayuwa akwai rayuwa ya ulil albab ya kuma ta an kadi kowa ya tuna da gani to menene rayuwa Allah subhanahu ta'ala ya ce akwai rayuwa duk wanda ya san in ya kashe za a rama za a kashe ba zai yi kisa ba. an yi sabin da rai ko ba a sabin ba shine hayatin akwai rayuwa shi wanda zai yi kisa zai fi tsoron ya kashe kaga ba zai kashe wancan ba an samu rayuwa ko ba a samu ba shi kuma yana gudu in ya kashe za a kashe shi wannan dalilin ya hana bai kisa ba in za a samu rayuwa guda biyu shi na da shi hayatin akwai rayuwa ya gudu alba ya kuma su hankali ina fata an fahimta ka je kima na alƙur'ani su da a jahiliya yahudawa su suna da wannan tsarin da duk wanda ya kashe wani za a kashe sun ce yawaita kisa karanta kisa su haka jahiliya suka ɗauka wai idan mutum ya kashe mutum ɗaya aka kashe mutum biyu a cikin su ba zai kashe wani ba su wai hikiman su kenan sai Allah subhanahu wataala ko ce wala mun isati hayatin an gama da magana ka ji alqur'ani akwai rayuwa a kowane akwai sabin din rai a wajen kisa shikenan kawai ya ulil albab ya kuma sa zamanin ne na umma wasu jama'a suka taru suka kashe wani mutum da su bakwai ne sai na umar Allah ya bara mu yadda sai da aka kashe su duka dan haka idan mutum suka haɗu suka yi kisa suka kashe mutum daya da idan duka za a kashe su aka ce ya amirul mu'minina mutum fa bakwai akan rai ɗaya ya ce wallahi idan kabila a zalim suka taru suka yi sannan duk sai na sa aka yi su ba wai mutum bakwai ba kabilan gaba daya duk sai na sa an gama su gobe za a tare yi kirkisa a tare ina ba ta amfani da shi yasa duk wanda suka yi tarayya a wajen aikata mummunan aiki to gaba da yanzu ne suka yi tarayya aka zauna da kai aka yi shawara aka kulla da kai ko baka ce komai ba baka hana ba to da kai haka duka in haka zo hukunci ya hada mu gaba ɗaya. Wannan shi ne ƙa'ida na musulunci. Wannan kuke shiga kaya ya wuce aka ya kuma ta hankali da ana mutattakon. In aka yi haka zai sa an ji tsoron Allah. Jin tsoron Allah zai hana duk wanda ka taɓa kayan ka kashe wani ka hana wani ka za ka duk tsoron Allah zai sa wannan. Ina fatan mun fahimta. Allah ya samu da cikin masu hannun. Bari ya bai ba wa da shi wanda muka yi da yi Allah ya ce
الحمد لله